mun zo daidai da inda ma ya fara karanta suratul fatihatul kitab da kuma kurakurai da ake samu cikin ita wannan sura to sai muka ce mun so ya zama da cewa malam ya dan rera muna surar da kira'a saboda mutane su ji yadda ya kamata karanta ta insha Allah to kafin in rera ta a gurguje ina so in dan yi ishara zuwa ga wasu kurakurai kamar guda biyu kuskure na farko a ƙarshen fatiha waɗansu suna yin shadda ga nunu da mimun misali alhamdulillahi rabbil alamin sai wani ce alhamdulillahi rabbil alamin kaga yayi shadda wannan kuskure ne abu na biyu mimun din ma suna yi mata haka wajen ihdinas siratal mustaqim sai wani ce ihdinas siratal mustaqim ya jima samanta to kuskure kuma na gaba wani sai yana musu bugu guda domin ita nunun tsinin harshe yana can saman baki in za a tsaya kanta mimun kuma labba za su gami to kaga yanzu in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ta kuma mimun amma in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin kaga tsinin harshe yana can cikin baki ya kamata mu fahimci wannan sai kuskure na ƙarshe wanda waɗansu sai su ki haɗe labbansu ko in za su karanta mimun ko su bar tsinin harshe can saman baki amma bai game ba sai ya zamanto iska kawai yake fita misali alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kaga babu wani harafi a karshe iska ne kawai to wannan kurakurai ne waɗanda wallahi suna maimaituwa Allah dai ya ganar da mu yanzu a gurguje saboda filinmu na gaba wato karatunmu ne na taswiri sai mu rera fatiha ko da sau ɗaya in ya so sai mu shiga cikin wancan babi na taswiri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تو أكرشي أبن دب مكاوبة sai cewa amin at-ta'min kenan kuma ya zo cikin hadisi cewa cikin sahihul bukhari da muslim wa idza wato abin nan qara amman al-imamu fa amin to malaman malikiya sun ce ammana nan abin da ake nufi in liman ya kai inda zai ce amin domin wani lokaci fa'ala yana nufin ka shigo cikin lokaci kenan in liman ya kai inda ake cewa amin sai ku ce amin shi yasa su malikiya ba su cewa amin sauran mazahib kuma sun idan anka ce liman ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin liman zai ce amin kuma su ma za su ce amin kuma abinda addaidai shine sai liman ya faɗa sannan ma musu faɗa domin inna ma ju'ila al-imam yutamma bihi da yawan mutane kuma ko da liman yana faɗa sai su gabace shi na ƙarshe kuma abinda zan faɗa sai mu shiga cikin darasin mu na tajwid shine wajen yan shi'a cewa amin kafirci da an ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin to da ka ce amin a wajen in shi aka hita musulunci saboda saboda ka zan kafiri a wajen su babu shi ba su yarda da shi bane Allah ya kyauta wajen kuma kiran sallah kaga suna ƙara as-sala wato ashhadu anna wali aliyan waliyullah kuma suna ƙara hayya ala khairil amal duk wanda yaje kasashen su zai ji suna da irin waɗannan karatuttuka Allah ya muna tsari
akan wakalla a gurguje nan muka kawo ƙarshen suratul fatiha kitab sai kuma abin da ya shafi darasi na tajwidi to na alqur'ani malami ake nufi tajwidin nan ne to tajwid a larabci masdar ne jawwada yujawwidu tajwidan dama duk fi'ilin da afa'ala mai haruffan shi gaba ɗaya abin din zai zama to ala wazni taf'il an gane ko jawwada yujawwidu tajwidan nazzama yunazzimu tanziman qaddara yuqaddiru taqdiran mayyaza yumayyizu tamyizan to tajwid daga jawwar ne shine ya iza ata bil jayyid idan yazo da abu mai kyau kenan in ka zo da magana mai kyau a larabce lugatan kayi tajwidi idan ka zo da riga mai kyau kayi tajwidi idan ka zo da abinci mai kyau kayi tajwidi idan ka zo da na'ura mai kyau kai dai kayi tajwidi wannan a lokaci nan to amma a cikin ilimin karatun qur'ani yana da istilahata yana da ta'rifat da dama amma suna cewa shine ilmun bihi yu'rafu kayfiyatu qira'ati al-Qur'an al-Karim kama tulqiya an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko ilimi ne wanda yake sanar da kai yadda kake karanta al-Qur'ani da kyau kamar yadda aka karbo daga bakin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan a gurguje kenan tajwidi yawa tashwidin na an same shi tun lokacin da alkur'ani ya sabka daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin an sabkar da alkur'ani da tajwidi amma ka'idodin shi a fitar da su a ce ga gunna ga kaza malamai ne suka nemi hanya ta sauƙaƙa ma ɗalibai domin shi qur'anin ya sabka da tajwidin sa akwai dalili saboda an ce wa rattilil qur'ana tartila ka karanta qur'ani daki daki ibnul jazir yace li anna man lam yujawwidil qur'ana asim li annahu bihi al ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala ka gani duk wanda bai karanta alqur'ani da tajwidi ba yace to yayi zunubi domin da alqur'anin Allah ya sabkar da shi ko ba haka ba kuma haka ya iso zuwa gare mu kenan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta alkur'ani da tajwidi kuma ya iso zuwa gare mu amma fitar da ka'idodin a rubuce daga baya ne aka fitar da su don saboda a sauƙaƙa ma ɗaliban ilimi
Rakan kula da yake so ya san abin da shafi tajwidi da me zai fara zai sanin ka'idodin ne ko kuma a'a zai karanta Qur'ani ne da ka'idodin a mutum zai karanta ga bakin malami wanda ya san tajwidi kenan nan ka san dokokin daga baya in kana buƙatar karatun kuma sai ka je kai karatu ka san kaza hukuncin shi kaza kaza hukuncin shi kaza domin ba eh kamar wannan fardu kifaya ne ba kowa zai san ka'idodin karanta alkur'ani ba a karance don mi don bai yiwa kowa ya san karatun su a karance tunda mutane ba kowa ne yake da ilimi ba ko zai samu damar da zai je ya koya amma koyar karatun alkur'ani ga bakin malamai wannan wajibi ne domin fatiha farilla ce kenan ka san yadda ake karanta Qur'ani da tajwidi a cikin sallaka don ka gyara sallaka wajibi ne amma ka san shi a ilmance da gunna da kaza da kaza wannan fardu kifaya ne idan waɗansu suka yi sun ɗauke ma waɗansu ina abin da ake so dai inda ake gunna ka yi gunna koda baka san sunan abu koda baka san sunan ba domin a wancan lokacin su sun karanta shi ba tare da sai sun tsaya sun ce sunan kaza gunna ba ina fata an fahimce ni wallahu a'lam
agar wakan lahu lokacin da mutane suke karatun kira'a za ka ji kama wani za ka ga yana sauri wajen kira'a yana masu tashwidi wani yana sauri wani yana taya sannu sannu wani ne maratibul qira'a kenan su maratibul qira'a waɗansu suna kiransu maratibul tartil an gane ko kenan ya kamata a kira su maratibul tartil ba maratibul qira'a ba me an ka ce maratibul qira'a kamar martabobi mataki-mataki na karatun Qur'ani sai ya zamanto a cikin alkur'ani cewa an kai warattil qur'ana tartila sai suna sa tsammani a to ya an ce akwai alqira'a akwai alhadru alhadru da larabci shine gangaruwa to amma ana nufin karatun alkur'ani domin wanda zai gangaro zai zo da gaugawa an gane ko to amma sai ya zamanto yana nufin gangaro duk wanda zai gangaro zai gangaro ne da gaugawa akwai su gaugawa tun da karfin ka yana shido yana sabkuwa ne amma na abinda ake nufi karanta alkur'ani da gaugawa da bata canza ma'ana galibi ana karantawa da irin wannan karatu cikin sallah ta qiyamul layli mun ce qiyamul layli misali الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وانا الحدر كنا zaka karanta da gaugawa amma ba tare da ka canza ma'ana ba wannan akwai shi sai malamai suka ce to a kira su maratibut tartil da an ka ce maratibul qira'a an ka ce alhadru an ka ce at-tartilu sai an ka ce at-tahqiq ko at-tajwid to kenan sai ya zama to cikin alqur'ani waratil qur'ana tartila shi kadai zamu samu amma idan aka kira su maratibut tartil sai zama to duk tartilin ake nufi dama tartilun karatu ne daki daki harafi na bin bayan harafi yawa sai mu ce to maratibut tartil muna da alhadru an gane ko muna da alhadru sai muna da at-tadwir at-tadwir shine tahiya tsaka tsakiya qira'at da bata kai tafi waccan gaugawa kadan wanda ni karanta misali الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين to kaga wannan ana kiransa at-tadwir shi da wadansu suke kira at-tartil to kaga in muka kira shi at-tadwir yana cikin maratibut tartil kaga mun toshe kafar da makiyan addini da su to kai kaji kun zo kun ce akwai al-hadru akwai at-tartil akwai at-tajwid ko at-tahqiq amma kuma cikin qur'ani tartili ɗaya mun ka samu amma kaga in ka ce maratibut tartil akwai al-hadru akwai at-tadwir sai abin da suke kira at-tajwid to shi wannan at-tajwid kin shine wadansu kira at-tahqiq karatu ne wanda ya fi duk waɗannan tafiya sannu sannu ko kuma ɗan suna kiransa at-tanghim at-tanghim daga annagma ne shine wato kamar wato sauti mai daɗi kamar irin na kwantagi ko abin kiɗi to sai malamai suka ce shi ma bai dace a kira shi at-tanghim ba domin muka ce tangimi ne sunansa shi alqur'ani an ce a karanta shi bil hudil arab an gane ko to kaga sai wani ya ce ah to at-tanghim kaji daga naghma ne kenan karatun qur'ani ma akwai wani wato wani sauti mai kama da kida a cikin sa to kaga amma an ce musu dukkan su maratibut tartili ne tajwidin nan da aka kira sa at-tajwid ana nufin tajwidi kyautata karatun alqur'ani a mustalah na malaman ilmul qira'at ba tajwidi ba irin wanga na ka'idodin tajwidi kenan akwai tajwidi nau'i na karanta alkur'ani akwai tajwidi ilimi na sanin ka'idodin karanta alkur'ani dan mu fahimci wannan daga ansa alkur'anul mujawwad ba wai ana nufin wancan karatun bai da kyau ba a'a mustalah ne ana nufin tajwidi karanta alkur'ani da sauti bai tafiya a hankali a hankali shi yasa wani malami malamin ilmul qira'at ake bada labarin sa to ya san ilmul qira'at to kullun yana karanta da kowace kira'a rannan sai wani ɗalibin sai ce kai mallam baka karanta mana da tanghimi ba shi kuma bai da murya don da tanghimi yana buƙatar murya yana buƙatar dogon lumfashi irin yadda Sheikh Halil Khusari yake karantawa da kuma Sheikh Abdul Basit Abdul Samad wanda ya fice akan shi a duniya wanda ana ganin shi ne gaba a duniya a cikin wannan fage da Sheikh Siddiq Al-Manshawi irin su Muhammadu Tablawi da sauransu yayi shiru to ya ga kamar ɗalibin ƙuri shi na zai yi sai ya ce kai me ya ce a mallam ba ka taɓa karanta mu da tangimi ba ya ce to ka taɓa jin inda Allah ce wa tangimil qur'ana tangima tunda Allah ya ce wa rattilil qur'ana tartila to kaga da ya san shi wanga abinda ake kira tanghim ko at-tajwid at-tahqiq yana cikin maratibut tartil da bai cewa watan gimil qur'ana tangima to bari mu dan ba da misali kamar da ake karantawa da shi duk da ke lokacin da mu lokaci wala ba mu ko aya biyu eh bari mu karanta ma fatiha mu gani ko kuma aya biyu bari mu karanta to bari mu karanta ko aya biyu tunda kace a karanta aya biyu misali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم
قومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون نعم أكرمك الله To.
na ji daɗin abin nan na so a ƙara ya to ba ku in Allah ya ba mu iko ta rana Allah ya je wa Za a gara mana abin nan.
ya karanta cikin To, don haka, suratu mm.
shu'ara insha Allah Mhm.
a akarmaka Allah to sai kuma abin da ya shafi mu shiga cikin tajwida saboda lokaci to Ah, mu fara da hukunci wanda ake fara da shi da mubtadi Na'am.
shine hukunci na nunu sakinati wa tanwin Na'am.
menene ake cewa nunu sakina ko me ake cewa tanwin nunu sakina nunun mai ɗauri ko ɗarmu Mm.
wadda adda wani abu mai kamar zero samanta Mm, ita shi ko at-tanwin nunun sakina ce mm, tana zuwa wato ana karanta ta lafzan amma ba a ganin ta kitabatan mm, an gane ko kamar an in un wasali biyu sama wasali biyu ƙasa ruhu'a biyu ko dhamma biyu Mm.
to asalin sa nunun ce mai sukuni eh, to me in nice misali muhammadun misali Mm.
to in na ga dama sai in yi dhamma biyu mm, in na ga dama sai in yi dhamma ɗaya da nunun mai sukuni duk zai bani muhammadun mm, haka muhammadin in na ga dama sai in yi tanwi wato wasali biyu a ƙasan dalun idan na ga dama kuma sai in yi nunun mai sukuni tare da kasara guda sai in ce muhammadin mm, ko kuma muhammadan haka zan iya yin fatha guda biyu a saman dalun ko kuma in yi fatha ɗaya da nunun mai sukuni Mm.
kenan shassa wato nunun ce talhaqu ha- ha- akhirul asma yani tasbutu eh, lafzan wa abin Allah kitabatan eh, tana bayyana a wajen karatu amma ba a ganin ta a rubuce da ita da nunu sakina duk hukuncin su daya mm, an gane ko Eh.
kenan da fathataini da kasrataini da dhammataini sune tanwini sannan kuma da nunun mai sukuni mm.
na'am.
Akarmaka Allah, hukunci nawa ke gare su?
tana da hukunci guda hudu a gurguje Na'am.
hukuncin ta na farko al-izhar eh, izhari shine bayyana abu mm, za a bayyana wannan nunun din ma'ana za ta bayyana cikin karatu mm, bayan haruffa guda shida su ne ake kira huruful halq haruffan makoshi ko makogaro mm, da alhamza da ha babba suna kasan makoshi biyu kenan Mm.
da ainun da ha'un ha karami da an- da ainun kenan a in baki yohi suna tsakiyar makoshi mm, da ghainun da kha'un kenan da gam, eh, gam mai ruwa suke ce mata ko an gam baki yohi da kuma ha karami mai ruwa su kuma suna saman makoshi to waɗanga idan nunun mai sukuni ta zo bayan su mm, ko kuma nunu eh, fathataini ko kasrataini ko dammataini Eh.
suka zo bayan su kenan ma'ana suka zo sannan alhamza ta zo baya ko ainun to duka za a yi abin da ake kira al-ifha Eh.
ma'ana za a bayyana ta eh, an gane ko misali فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف من خوف من نون الساكنة خوف mm.
sai ka Ba bayyana.
jami'an hau- ba ta min خوف an gane ko Eh, kinan zaka wuce ne da ita eh, kenan za ka tada harshen ka ya taɓa daidai ya taba inda- daidai inda nunun take min khawf خوف agar wakalla yawa agar wakalla izharin nan idan mutum na karanta shi sai ta gani akwai izhari kala kala zai iya bambanta wannan izhari eh shi wannan ai nunu sakina ce ko tanwini Mm.
in an ce nunu sakina nunun mai sukuni bayanta alhamza ta zo Mm.
ko bayanta ha'un ta zo ko bayanta ainun ta zo ko bayanta ha'un ta zo ko bayanta kha'un ya zo ko bayanta ghainun ta zo Mm.
ko kuma eh, fathataini ko kasrataini ko dammataini waɗannan harfa guda shida sun zo abinda nake nufi yanzu misali in ka ce min khawf nace ma izhar kana ga cewa izhar ai da yawa ne Mhm.
wani irin izhar daga ciki eh to izhar haqiqi ana kiransa Eh, izhar haqiqi eh.
ko izharul kabir Eh, na'am.
ke- na gane yawa akar wakalla sai kuma hukunci hudu kace kuma ka kawo na kawo ɗaya mun hidda harafi shidda cikin haruffa na huruful hija'iyya to sai idgami Mm.
idgami da larabci na nufin sanya wani abu Mm.
a cikin wani abu adghamtul kitaba fil haqibati Mm.
na sanya littafi a cikin jaka ko in ce Eh.
sakot a wajen mu Eh.
to amma al-idgham yana nufin lokacin da ta nunu sakina mun kace nunu sakina nunu mai dauri ko fatahataini ko kasrataini ko dammataini sai aka samu haruffa guda shida su ma sun zo baya domin shi ma wato idghami yana da haruffa guda shida yarmaluna ya'un ra'un mimun lamun wawun nunun yarmaluna ana nufin suna sassaka ko sassarfa to shi idghamin nan shine za a sanya nunu sakina a cikin wannan haruffan guda shidda to sai dai ya kasu gida biyu akwai idghamun bi gunna gunna shine wani iska wanda yake fita a cikin kusayen hanci guda biyu an gane ko to idan yan muni haruffa na yan mu da ya'un da nunun da mimun da wawun sai a zo da gunna yan mu idan kuma da lamun da ra'un ne to za a yi idghamul kamil shine idghamu wanda za a sanya gaba ɗaya ko idghamu bi ghairi gunna wancan kuma idghamu naqis ko kuma idghamu bi gunna to misali yaya yake idan aka samu ya'un ko nunun ko mimun ko wawun nunu sakina ta zo bayan su sai a zo da idghami misali da muka ce falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in ju'in wa ju'in muna da ainun mai kasra kenan muna da kasra ta ni tanwini nan to ga wawun ta zo idghamu bi ghunna allazi at'amahum min ju'i ju'i wa amanahum ina fata an fahimta to wannan shine abin da ake nufi da idghamu bi ghunna za a zo da ghunna sai idghamu bi ghairi ghunna da lamun da ra'un su suna da idghami wanda yake bai da ghunna wanne idghami ne bai da gunna misalinsa alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin kaga muna da fathataini lamun tazo ba a cewa hudan lil muttaqina nunun ta zo amma kuma idgham za a yi shine mun ce za a sanyawa nunun kinan za a sata cikin lamun kuma bi ghairi gunna ba tare da gunna ba a karance za ta bace kulliyan gaba daya indai an iya karatun alqur'ani sai a ce hudal lil muttaqin shi kuma wajjarra'un ulaika ala hudan min rabbihim ba a ce min rabbihim min rabbihim nunun ta shiga cikin ra'un ta ɓace to wannan shi a idgham bi gairi gunna
haka nan kallahu dan me wannan kace mai idgham kamil idgham kamil saboda nunun ta shige cikin harafi gaba ɗai wancan naqis kuma bata shige gaba ɗai ba kuma akwai nunun tare da ita kaga min alladhi at'amahum min ju'in in ana jin nunun amma an saka ta eh lalle ta shiga yawwa yawwa to aka rabaka Allah yanzu ina taya malam ka kawo cewa harfa guda uku su ne wanda idan nunun ta zo da sukun kuma ya'un ta zo za a shigar da shi ne
shidda muka ce eh a hudu wanda za a yi da gunna eh biyu muka ce waɗanda babu gunna da lamun da ra'un yawwa to aka rabaka Allah idan ni bada misali masala a duniya gashi ban yi eh shi wannan suna daga cikin da ke cewa al-mustasnayat waɗanda kalmomi ne waɗanda suka zo an yi istisna'in su da ad-dunya da kuma sinwan da bunyan da qinwan waɗanda an fitar da su su ba su daga ciki ba a yin idghamu bi gunna saboda sun zo ne a cikin kalima ɗaya an fahimce ni waɗanda an ketare su kaka ce bar tu usiruna hayata dunya ko ka ce wato qiwanun wa gairu qiwan ko siwan da gairu siwan waɗanda su an fitar da su ko buyan ina fata an fince ne wannan sai zamanto wato almustasnayat eh to su mi sunan hukuncin su na'am sunan za a yi musu izhari ne izhari ne za a bayyana nunin din shine hukuncin nasu yawa sai kuma hukunci na hukunci na uku na nunu sakina sai iqlabi asalin al'iƙilabu shi ne a juyar da abu shi yasa an ka sanya mu suna zuciya alƙalbu saboda tana juyawa sha'ir ya ce wa masu miyal insanu illa li nasihi walal qalbu illa annahu yataqallabu ba a sanya mu suna al insanu ba sai illa li wato li nasihi sai saboda yawan mantuwarsa walaqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma ko ko sun ce illa li unsihi saboda dan adam bai zama sai ya ɗebe kewa bai zama shi kadai magana ce dan da mutun ya samu bai samu abokin zama bai yanzu yana haukace inda yana nisantar mutane inda ke da mutane ya yi tsada yawa da mutane haka to wala alqalbu illa annahu yataqallabu ba sanya musu suna zuciya ba alqalbu sai dan saboda tana yawan jirkita almuhimmu dai iqlab shine a doki wani harafi a canza masa fuska ya koma wani harafi ma'ana nunu sakina wadda kowa ya san nunun ce na ake ce mata to idan ba harafi guda ne yazo bayan ta ba'un kenan ba'un in yazo bayan ta ko fathataini ko kasrataini ko dammataini sai ba'un ta zo bayan su to mimun ake mai da wannan nunu sakina ko tanwini misali وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد باكت يا إلا من بعد ina fata an fahimta to kenan haka ne shi yasa ma zaka iske ɗalibai da dama suna kira wani lokaci suna tambaya akan wani abu to wannan abin kuma ya kamata mu ba su amsa akan shi cikin suratul nasri zaka ga fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sai ka iske an yi mimun sai da yawan ɗalibai suka suna tambaya wai mimun kin nan ta mice su ko ba su gane ba tawwaba tanwini ne idan za a tsaya za a yi maddul iwab sai a ce tawwaba to idan za a wuce a haɗa tawaban da basmala to mimun za a yi don nan ikilabi za a yi kenan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban bismillahir rahmanir rahim to wannan mimun shine take nufi eh kenan da wani harafi ne sai dai a sami alamar nan ta wannan yawa haka to haka abin da ba zan manta ba wani malami ya yi rubutu kan abin da ya shafi shi wannan kalab kan abin da ya shafi wasu wanda suke cewa ana barin furja ya za'afa wannan mazhaba eh wannan kwarai da gaske to su inda suke cewa ana barin furja ba ma ga iklabi bane ai galibi suna cewa can wajen mimu sakin za mu je akan shi wannan insha Allah mu je da yake su ma suna yin magana kan cewa ya kamata a bar furja nan a cikin iklabi ya za'afa wannan kwarai da gaske Dr. Ayman Suwaid shi a wajen iklabi wanda aka ikhfa'u shafawi nan ne ya da'afa shi ce babu wani dalili a kansa kuma ko wannan shi ma babu wani dalili a kansa a sanadi na ilmul qira'at wallahu a'lam to sai kuma abin da shafi hukunci na hudu sai tana da abin da ake kira ikhfa'i shi ikhfa'i shine za a boye nunun tunda mun ce izhari za a bayyana ta idghami za a saka ta ikilabi za a juya ta a maida tona harfi to shi ko ikhfa'i za a ɓoye ta amma kuma za a zo da gunna to yanzu in mun ka hidda harafi shidda na izhari mun faɗe su أخي هاك علما هذا هو غير خاسر أخي الهمزة هاك دها بابا علما عين هذا هو حاء غير غين khasir kha'un su ne haruffa guda shidda mun ka hidda haruffa guda shidda kuma na idghami yarmaluna da ya'un da ra'un da mimun da lamun da wawun da nunun sai muka fitar da wato harafi guda na iqlabi to duk harafin da bai zo ba ya koma harafi na ikhfa'i ina fata an fahimce ni an gane ko duk da yake an yi baiti da wanda za a rike su shine sif za sana kam ja da shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da zalima kaga sif sai ka dauki sadun dai kenan za zalun kenan zaka dauka sana sai ka dauki sa'un sif za sana kam kafun jada jimun shakhsun shinun qad sai ka dauki qafun sama sai ka ɗauki sinun dum ka ɗauki dalun tayyiban ka ɗauki ta'un zid ka ɗauki zayun fi ka ɗauki fa'un tuqan ka ɗauki ta'un da ka ɗauki dadun zaliman ka ɗauki za'un kenan waɗannan sune hurufu na ikhfa duk inda ka iske nunu sakina ko tanwini ɗaya daga cikin waɗannan haruffan ya zo banda haruffan izhari shidda banda haruffan idgami shidda banda harfin iqlabi ɗaya to ya koma harfin ikhfa'i yawwa misali الذين هم عن صلاتهم ساهون عن عن أمبويتا عن صلاتهم ساهون دومين صاد ينا daga cikin hurufi na al-ikhfa mun ce sif sadun za a dauka misali kenan haka haka lokacin Allah masu magana kan zancen cewa lokacin da mutum ya zo zai yi ikhfa'i wannan gunna idan harfi mufakham ne zai mufakham eh sun ce kamar ana dauka sifa ma ta harafin banda ma ma harafi mufakham tunda mun yi zancen haruffa na masu girma khussa daqtin qiz da khaf kha'un da sadun da dadun da ghainun da ta'un da kuma qafun da za'un su ne huruful isti'la kenan in ka zo wajen su zaka girmama abu na biyu kuma zaka dauki action za a iya fahimtar harafin da zaka yi ikhfa'i bayan sa misali وتكون الجبال كالعهن المنفوش kaga man ana jin fa'un za ta zo bayan kuma tare da ka shirya faɗar wannan harafi kaga an salatihim kuma an ji nunukin ta girma saboda harafin da ya zo bayan ta harafu ne mufakham ne za ka yi amfani za a yi amfani da su insha Allah wani zai iya ya zo wajen yin shi ikhfa'i in an ce shi no harfi ne ikhfa'i amma wani sai ya ji kamar idghami masalan min sharri eh na'am saboda min sharri zaka boye nununkin idan baka boye nununkin da kyau ba nan na zaka tahiya ka abin nan domin sai kai ikhfa'in sannan kace in kace min sharri kai idrami amma in kace min sharri in kace mi gunna abba ka zo da ita ba domin in ka zo da gunna bai yiwa ka koma ka koma ka ji kamar kai idrami ina fata an fahimce ni na gane wallahu wallahu a'lam wallahu kenan me kamata mu tsaya ma nuna sakina mu barta haka nan mu barta haka nan saboda lokaci sai kuma abin da shahi ita kuma mimu sakina mimu sakina ita ce mimun mai sukuni yanzu mun kare da nunu sakina nunun mai sukuni ita mimu sakina mimun ce mai sukuni tana da hukunci wato guda uku mimu sakina ina son ɗalibai su yi hattara ita nunu sakina ita adda hukunci hudu izhari idghami ikhfa'i iqlabi mimu sakina mimu mai sukuni ita take da hukunci guda uku tana da wato idgham amma nata sunan shi idghamu mutamafilaini tana da ikhfa ana kiransa ikhfa'u shafawi sannan kuma tana da izhar wanda ake cewa izharu shafawi to yaya ake yin nata idghamu mutamafilaini idan mimun mai sukuni ta zo sai mimun mai sukuni ta zo bayanta an gane ko kina an samu mimun da mimun to sai a saka mimun cikin mimun shi ake kira idghamu mutamathilaini an gane ko zaka iske cikin alqur'ani misali da kamata mu bayar a gurguje wa hum min faza'in yawma'idhin aminun wa hum min faza'in kaga hum muna da mimun mai sukun mimun ta zo bayan ta to nan sai ayi idghamu mutamathilai sunan shi idghamu mutamathilai wa hum min faza'in yawma idin aminun hum min hum min idghamu mutamathilai kama alif lam mim kaga lam mimun mai sukuni mim idghamu mutamathilin ko cikin harufa akwai shi wani bai san da shi ba to hukunci na biyu sai ikhfa'u shafawi ba ikhfa'i wancan ba ikhfa'i na wajen mimun mimun mai sukunin bayan ta ba'un ta zo ba'un ga mimun mai sukuni ga ba'un ta zo to wa hum bi rabbihim ya'dilun kaga hum mimun mai sukuni mimun mai sukuni ina maimaitawa ba'un ta zo hum bi rabbihim wa hum bi rabbihim kenan sai kai daure mimun ka tai zuwa gaba un sunansa ikhfa'u shafawi to nan ne kuma wadanda suke cewa ana barin wata yar furja wani dan wata yar kusuwa ko yar kafa sai ka ce wa hum to shi ne malamai suka ce wannan a sanadi bai inganta ba ko da kuma wadansu malamai sun karanta da shi yawwa riwayatan wa dirayatan sai dai zaka iske don wani ya karanta ba hujja bane sai an same shi a riwayance wallahu ta'ala a'lam an gane ko?
sai hukunci na uku mal hukunci na uku idan aka cire mimun mm. mai sukuni mm. idan aka cire mimun ta zo bayan mimun mm. ko ba'un ta zo bayan mimun to duk abin da ya saura shi ko sunansa ikhfa wato izhar ash-shafawi za a bayyana mimun za a bayyana ta za a bayyana ta to kan wakalla wanda yace kum fa anzir kuma ban ji ka kafa wa kum fa anzir eh to ai bayyana wa ne kum fa anzir ah mutane haka za su karanta wannan kuskure ne dama an ce da wawun da fa'un suna kusan mimun ta mafita to kenan ya kamata a ce mutum yayi hattara kai ya zo ka ce kum fa anzir a'a kum fa anzir kum fa anzir ka bayyana mimun sai ka wuce an gane ko ghairil maghdubi siratal ladina an'amta alaihim ghairi kaga alaihim ghairi ghainun ce ba ba'un bane ba kuma mimun bane kenan zaka wuce kai tsaye alaihim allazi yama to sannan kuma ghairil maghdubi alaihim wala dhalin to nan sai kai hattara kakka ce ghairil maghdubi alaihim wala ilaihim wala alaihim wala alaihim wala saboda suna kusan juna wallahu ta'ala a'lam kenan sai mutum ya yi hattara lalle ina ji mutane kun fa'anzir wannan kuskure ne wajen karatu a babu wata riwaya a ramma mutum riwayoyin da akwai waɗanda ba inganta tura ba wanda sun cika duniya
amin amin a karkar lantarar nunin ko mimun suna ɗaukar shadda sai a tsaya saman su sabanin wasu haruffa da mi za a yi musu gunna saboda haruffa ne suna da gunna nunun tana da gunna ta haɗu da nunun sai a yi mata gunna miqdaru harakataini haka mimun duk inda suke summa ba a cewa summa a wuce saboda mi saboda akwai gunna tare da su summa كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم bata ثم كلا سوف auci to gunna ake kiransa wani iska ne wanda yake fita a cikin kafar hanci guda biyu thumma thumma ina fata an finci ni haka nunun ita ma tana wato da in tana da shadda ita ma za a yi mata wannan hukuncin saboda tana tare da gunna zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin zalika bi annahum qul a'udhu bi rabbin nas ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نونن kinnan za a yi mata gunna to idan mutum zai tsaya kamar kaka da nunun da shadda ni kuma tsaya zan yi eh sai ka zo da wato gunna kin akanta domin harafi biyu ne a to ai ba hutuwa zan yi ba ba hutuwa zan yi eh to harafi biyu ne ai kenan za ka yi nutqi da harafi guda biyu harafin ina da shadda ai ba a cire daya to misali wani yanzu misali in zan karanta wani jina min al-gham haka zan ko min al-gham min al-gham ajghunna amma in kace min al-gam gam ai ka cire mimin guda ko mala eh an cire mimin guda yanzu in ce wa najjaynahu min al-gham to ina mimin guda
kuma da ba ka'idar mutuwa duk lokacin da muga harafi da shadda ya biyu ne kenan dole sai an zo da ita wani min al-gham a san cewa mimun guda ce wannan banna ma duk harfin da da shadda da mutane wajen yaqulu al-insanu yawma idhin aina al-mafar sai su ce maka aina al-mafar mafar ai mafar yake to kaga sai mutane su kashe harafi guda wannan banna Allah dai shi gyara mu amin amin Allah idan muka duki lamun tana daga cikin harufa wa'anda ana sa su cikin harufa na tashwidi na'am saboda akwai dan kurakurai ke faruwa gare su na'am yanzu misali wani zai iya zuwa ya ga abin da shahi lamun lamu al sai ke cewa lamu al-qamariyya da ash-shamsiyya na'am menene hukuncin wannan lamu shi lamu shamsiyya da qamariyya na farko dai ash-shamsu tana nufin rana al-qamaru tana nufin wata amma ba ana nufin wasu lamun na ba da a can cikin wata da rana a'a an kalli cewa al-qamar lamun tana da sukuni ana karanta shi ashamsu an gane ko ashamsu wato lamun bata da sukuni kenan an ketare lamun an je zuwa ga harafin da abbayanta kenan yadda ake karanta alqamar dukkan haruffan da suke ba irin na ashamsu na ba sai su koma wancan kuti shi ake kira lamun shamsiya da lamun qamariya an gane ko yawwa hukuncin lamul alkamariya za a yi izharinta kamar ka ce alkamar ita ko hukuncin lamul shamsiya ba a faɗarta kenan za a yi wato idgaminta a cikin harfin da zai zo baya ashamsu to yawa akar makallahu kenan yanzu bakin wannan kalmomin guda biyu ne ko kuma a waccan misali ne aka bada akwai wasu harufa wanda ana gan wannan lamun akwai harufa ko ne yana da nashi silhu suhaira man qata'ak su ne waɗancan na allamu shamsiya ina fata amince ne kenan duk harafin da ya zo cikin silhu suhaira man qata'aka kana da sadun kana da lamun kana da wancan har zuwa ƙarshe silhu suhaira suhaira da ha karami ne man qata'a silhu muna da sadun muna da lamun muna da ha babba suhaira muna da sinun muna da ha'un muna da lamun shamsiya eh lamun ah shamsiya lamun shamsiya Eh?
yanke suhaira ha matsalar alhumud kamar da magaba da ina bayyana da ban ji ba na bayyana da alhumud matsala na'am lamun
yanzu wannan harufa na miniwa na ke ka
حروف ال ال شمسية.
ابن الشمسية ممكن يسمو كاو eh نعم wanne ne ke silhu suhairan man qata'aka إيه.
da har ايه نعم ال- سلهو سهيرة من قطع كنا القمرية ممكن كاو دومين نعم.
القمر ال- ال- ال- ال- القمر دومين daga cikin eh, القمرية idan aka kawo lamun din la- na lamul qamariya ba sunan shi ta ibli hajjaka وخف أقيمة Mm.
ابغي حجك Mm.
وخف أقيمة Mm.
ابغي ده الحمزة كنا ألف حجك ده حاء ده جيم ده كاف كوبا هكذا Mm.
وح- وخف Mm.
da kha'un da fa'un aqima Mm.
da ainun Da da qafun qafun da da ya'un.
ya'un da mimun da kuma eh,
Eh, aqimahu eh, Nun aqim da ha'un da da ha'un su na'am ne na kamariya su Na- kuma na kamariya.
wancan Mhm.
ib sun masil wanda suke ka Eh.
ib sun masil Eh, na iman fuz- tafuz zifu zani zani- am- am eh.
da su a zannin zo sharifan lil karam waɗancan su a huruful eh, wanga su na na ya, shamsiya waɗansu su an na kamariya. Na'am.
sai kuma abin da ya shafi aka ramaka lahu lamul fil watanan eh, sai kashi mutum yana cewa karka da lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata dan Mm.
bici attaqata tunda ta ummunti tana cikin shamsiya to eh, nan lamul fi'li ce in an ce fi'ili shine aiki duk da yake wani bai iya gane cewa lamul fi'il ne in ba karatun larabci ba amma abinda dai muke son mu ce ita lamul fi'il in ta zo ƙarshe ƙarshe za a kalli in ta zo bayan lamun ya uwarta ko ra'un sai a yi idghamin ta Mm.
kaga wa qur rabbi Mm.
ba a cewa wa qul rabbi Mm.
wa qur rabbi Mm.
qul lahum Mm.
qul lahum sai a yi idghamin ta harafin da yazo wanda ba shi ba sai a yi izharin ta a bayyana ta kenan waɗancan su ne guda biyu da ake idghamin ta a ciki Eh, an ina fata an fahimci Na'am.
na'am lamul ismi kuma in ta zo eh, tsakiyar suna za a bayyana ta an gane ko kenan ita eh, lamun idan tana da sukuni harafin da zai zo bayan ta in ya zamanto da ra'un ne ko lamun lokacin ne ake idghamin ta a cikin sa a kan kama kalla in nace ja'anna masala mhm ja'anna ja'alna eh izhari za a yi abin ta ja'anna eh ja'anna ba a ta ja'anna Dan- sai dai ja'alna saboda lamun ce da ta zuwa cikin wato lamul fi'li kenan bai da- ba ci lamun bace ba ra'un bace Eh.
shine abin da zamu cewa Eh.
tunda sai cikin lamun da ra'un ne muke sanya ta cikin yan uwarta ja'alna ja'alna yawwa saboda ba lamun bace yar uwarta ba kuma ra'un bace Eh.
eh to haka ne aka rawa kalla Na'am.
kenan dai lamun lamul fi'l hukuncin ta shine na'am Hukuncin izharinta Eh, za a bayyana ta idan ta zo tsakiyar fi'ili ko farkon sa mm amma idan ta zo ƙarshe eh to za a duba in lamun ce ‘yan uwarta ta zo sai a sanya ta cikin ‘yan uwarta kullahum mm in kuma nu- eh, ra'un ce sai a yi idghamin ta a ce qurrabbi eh qurrabbi imma turiyanni ma yu'adun dan kuma ba shi bane to kuma na'am abin sai nan kuma abin da ya shafi malam dazu kai magana ka abin da ya shafi madda To.
muna son mu san hukuncin hukuncin mudude to hukumce hukumcen maddodi yana da yawa amma kafin mu shiga cikin huruful maddi ya kamata mu faɗi hukumcin hamzatu qat- hamzatul qat'i da kuma alqalqala da kuma huruful muqatta'a domin abubuwa ne masu rikitar da ɗalibai eh na farko huruful eh, hamzatul wasli ita hamzatul waslin ita ce ake kira alhamza wadda yake zaka ganta ba ta da kai sadun ne ake mata okay irin dan kan nan na ainu yawa irin dan kan na alhamza ba ta da shi tunda alhamza ana mata kai sama in kuma kasara gare ta sai a mata kai kasa Mm.
to ita a'a sad- wani dan sadun ne ake mata karami mm to wannan tana da matsalar karatu da yawa zaka ga ɗaliban ilimi na farko ita idan ta zo tsakiyar karatu ba a karantawa da ita shi yasa an kiranta hamzatu waslin ma'ana za a hada harafin da ke gabanta da ke bayanta ita sai ta tashi aiki inda za a hada karatu okay li kulli imri'in minhum yawma idhin ba a cewa li kulli imri'in saboda mi saboda za a hada sai a ce li kulli imri'in ina fata an fahimci ni shi yasa ake kiranta hamzatu waslin Mm.
To amma idan ta zo farkon karatu ko za a tashi a kanta, eh to hukunci nawa gare ta? Tana da hukunci guda uku. hukunci na farko ana karanta ta da fatha idan lamun ta zo bayanta Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Baitu kaga da fatha take tashi idan ya zamanto ta zo kuma cikin za a tashi a kanta to amma fi'ili ne ta zo tunda fi'ili mai ɗauka alif da lamun to yanzu ya za a duba za ta tashi da kasra idan harafi na uku yana da fatha ko kasra yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan misali wajen ihdina sirat al-mustaqim kaga ita ce muke da ita ita ta farko sai ha'un shi a harafi na biyu to sai mu koma zuwa ga harafi na uku kullum muna ta mutun ya lissafa harafi na uku kenan in ya lissafa da alhamza ko harafi na biyu in bai lissafa da ita ba to idan harafi na uku yana da kasra sai a karanta ta da kasra ihdina sirat al-mustaqim dalon haifata gare eh na'am ihdi a a kasra kasra gari ta eh kenan sai a karanta ita wannan da i ihdinas siratal mustaqim idan harfi na uku yana da fatha kuma sai a karanta ta da kasra istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum kaga istaghfir to idan harfi kuma na uku tare da alhamza din yana da damma to za a karanta ta da damma اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تصي wannan kuskure ne itlu mutum bayan ya san cewa harafi na uku yana da damma domin mutane ba sani bane ba san in harafi na uku yana da damma ba da damma ake karantawa a karshe a gaba sai huruful qalqala harufan qalqala guda biyar ne qutbu jadin da qafun da ta'un da ba'un da jimun da dalun jadinkin nan da an ce ba ana nufin akwai nunun ba a'a kawai dai an yi masa kasra ne kana iya cewa qutbu jadi ma ka huta qafun ta'un ba'un jimun dalun idan suna da sukuni ko ko za a tsaya akan su aka yi musu sukuni to za a yi kalkala sawa sukun kenan asli ko arif arif in dai za a tsaya kaga misali kenan jimun qutbu jadin mufara da qafun aqo aqo aqo ba a cewa ak sannan auto auto ba a cewa auto wa qad khalaqakum atwara sannan ba'un abe abe abe abe abe ba a cewa ab ab abe an gane ko abe abe abe sai kuma qutbu jadin jimun aje aje aje aje ba a cewa aj aj wan najmi ba a cewa wan najmi wan najmi idha hawa sai kuma dalun ade ade ade ade wanda yake sun koyon kalkala sai shi duba cikin suratul ikhlas misali akwai wannan da kuma suratul falaq qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد يوه أكرمك الله سيكما مشي وجه حروف المقطعة الحروف المقطعة haruffa waɗanda an ka yayyanke ko aka rarraba su suna da hukumce-hukumce masu yawa wannan duk misalai ne muke ba ɗalibai saboda su san waɗansu hukumce da ke ƙasa-ƙasa huruful muqatta'a ana kasa su gida uku akwai wanda ba a jan shi shine alif Yamiyan hurufin mukattaha.
Hurufi mun faɗi su ne haruffan da an rarrabe wajen karatun Alƙur'ani ba su da wasali ana samun su a farkon surori. Kamar suratul Baqara babu wanda zo ƙarshen sura farkon surori ake samun su. Alif Lam Mim da Alif Lam Mim Ra da kuma Alif Lam Mim Sad misali. To waɗannan haruffan suna da hukunci uku. Akwai wanda ake ja ɗaya. shine alif ko kuma ce wanda ba a ja karanta shi ake yi alif sai akwai waɗanda ake ja biyu hayyun tahurun hayyun kenan da ha'un da ya'un da ta'un da ha'un da ra'un tahurun da ta'un da ha'un da ra'un kenan ha ya ta ha ra waɗanda su ake ja biyu sai sanaqussu ilmaka sinun da nunun da kafun da sadun da ainun da lamun da mimun da kafun isu ana jan su shida shida an gane ko eh duk da ke shi aini yana da waje guda biyu wancan wani zance da cikin ilmul qira'at eh wa mu bar shi saboda zance ilmul qira'at na yanzu da mu yi zancen dai shi tajwidi yadda ake karanta shi anan to kaga anan idan mutum ya zo farkon sura idan yana son ya iya karanta su ba kawai ka zo ka iska alif lam mim ba ka ce alama ko ko alif lam mim sad ka ce alama sa ko ka ha ya ayin sa da kace ka ka ha a ya sa ka ce ka bi duri ke kuncin ka a'a waɗannan haruffan shi alif kenan yanzu duk surar da ka zo wanda ake karantawa biyu sai ka ɗauke su layin su wanda ake karantawa shidda ka ɗauke shi layin shi wanda ake karantawa ɗaya sai ka ɗauke shi layin shi alif yana shi kaɗai da ha'un da ya'un da ta'un da ha'un da ra'un biyu ake jan su sana qussu ilmaka da sinun ko kam asal naqas kamar yadda mai tuhfatul atfal ya kawo su sana qussu ilmaka da sinun da nunun da qafun da sadun da ainun da lamun da mimun da kafun shidda kene yanzu mu dauki wata sura misali mu dauki suratu masalan alif lam mim suratul baqara alif shine na farko kaga yana wajen da ba a ja sai mu sami shi wanda ba a ja lam tana wadda ake ja nawa shida domin sun ce sana ƙusso ilmaka il lamun kinnan mim tana ana janta shidda domin tana cikin inda sana ƙusso ilma ma ma ma tana cikin shidda to shikenan kaga daya shidda shidda sai ka ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim misali bu ɗauki suratul kahfi akara maka la kafin mu huce dan mi kace la
na ai mun kawo shi mimus sakina bayan ta mimun ta zo akwai idghamu mutamasilaini wanda mun faɗi shi cikin karatun da ya gabata a to wannan yana ita shi bai ga mimun ba eh saboda a rubuce in za a rubuta su lam sai a rubuta lamun da alif da mimun a rubuce haka suke wajen lokacin da za a karanta su eh malam kwa ba misali da suratu suratu maryam suratu maryam kaf nawa za mu ja shi za mu ja shi shidda da wani dalili sun ce sana kusa ilma ka ka ka ka kidan kafin tana cikin su ka sai ha ha nawa za mu ja shi biyu domin tana cikin hayyun tahurun tahu hu hu hu ka ha ya ya biyu za mu ja shi hayyun ya'un
ayin ayin shidda ilma ka il il il il tunda sun ce sama kusa ilma ka ainun sai sad sad sanaqussu sanaqussu sadun an gane ko sa sa sa sanaqussu za mu shana shida kenan tana cikin masu shida malam bismillah mu ji ayo to bismillahir rahmanir rahim kaf ha ya ayn sad to kaga wannan mutum zai ja shi irin yadda ya kamata amma ba a ce ka ha a ya sa kamar yadda wadansu suke karantawa wannan mun dan ba da misalai ne saboda yan uwa su fahimce su a gurguje ban sani ba ko akwai abin da ya saura cikin sauran mufarrat harful muqatta akwai abin da ya saura da yawa ma harful muqatta ko akwai wata jumla da ta hadisu gaba eh sulhu suhaira man qata ko ko wancan na imamu kashaf wannan zamak shari da yake cewa wannan menene yake cewa nafsun hakimun allahu sir na'am sahih nafsun hakim sai kuma aka ramaka Allah idan muka tsallake akwai mududa akwai kuma yadda ya kamata mutum ya koyi ta judi akwai abin da ya shaye littattafai da kuma to littattafai dai na farko dai su littattafai za a fara da kanana misali tuhfatul atfal manzumatul jazriya hidayatul mustafid qawaidut tartil waɗanda littattafai suna taimaka ma ɗalibin ilimi a gurguje kuma yadda mutum ya kamata ya koyi tajwidi waɗanda bayanai ne muka dan kawo saboda wayar da kai amma ba za su isa ba sai ka je ka koya wajen malamai kuma in ka karanta littafin tajwidi dubu in baka iya tabbatar da ka'idodin ba to karatun ba wai littattafai ake son ka karanta masu yawa ba a'a ka gane ka'idodin ake so ba larabcin ne ake son ka gane shi kadai ba a'a ka gane yadda ake karanta ka'idodin dan wani sai karanta littafin tajwidi 100 amma bai gane tajwidi ba saboda tana yawa malamin da ke karantar da shi bai iya tajwidin da kyau ba tana yawa kuma an koya mai larabcin amma ba a koya mai aiki da ka'idodin tajwidin ba wato shi tajwidi yana tare da practical theory yawa dole theory da practical kamar ilmin nahwu na kamar ilmin sarfu na kamar ilmin usulul fiqh na kamar ilm usul tafsir na ulumul ala da ake kiransu to wannan a gurguje kenan na'am dole mutum sai ya je shafahiyan ya karanta ya koya wajen malamai in ko ba haka ba za a yi banna kuma ko da ka yi fice a wani fage ka zan wani doctor a wani ilimi to in ba karanta ilimin tajwidi ba wallahi sai ka koyi shi tana yawa ka zamanto babban malami a ilimin hadisi misali ko ilimin tafsiri ko ilimin nahwu ko ilimin sarf ko ilimin balagha amma in baka iya karanta qur'ani ba shi ma ilimi ne mai zaman kansa sai ka je ka koya in ka kiya kuma to kasa abin da zai biyo baya to abin da ya shafi kuma mudud almudud a burguje madda suna da yawa madda asalin shi shine ja akwai maddu tabi'i shine asalin haruffan madda guda uku ne da ya'un wadda take mai sukuni da kuma alif wadda take mai sukuni in mun ji mai sukuni da kuma wawun mai sukuni shine aka hada su cikin kalimatu nuhiha nu kaga wawun don mata gabace ta hi ha ya'un kasra ta gabace ta ha alif wato fuka fataha ta gabace ta cikin suratul suratul hud tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik to maddodi maddu tabi'i shine irin wannan ya zamanto harafin madda alhamza ko sukuni bai zo bayan shi ba kaga nuhiha bayan nunun bayan wawun babu alhamza babu sukuni mm. haka bayan ya'un babu alhamza babu sukuni mm. ha babu alhamza babu sukuni to bi ake jin shi mm. shi an maddu tabi'i ko kuma maddul asli sai maddul far'i wanda yana da yawa to shi maddul far'i din nan kala kala ne yana da yawa sosai amma akwai maddul ja'izul munfasil akwai maddul wajibul muttasil maddul ja'izul munfasil shine ya zamanto harafin madda ya zo kuma harafin da zai zo bayan shi alhamza ce amma misali cikin kalma biyu suke misali qul ya ayyuhal kafiruna kaga ya harfun nida'i ne ayyuha alhamza an gane ko to kuma cikin kalmomi daban suke domin ayyu kalma ce daban ya kalma ce daban to irin wannan ana jan shi biyu ko a ja shi hudu shi yasa aka ce mishi jaiz shi yasa kakkai babaki wani yazo ya ce qul ya ayyuhal kafirun sai wani zai ce قل يا أيها الكافرون babu wanda ya kuskure daga cikin su eh to aka maka Allah mutum da yaje karanta qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun nan ya ja nan kuma bai ja ba wannan kuskure da ba a ba a cakudawa idan ka fara da biyu biyu biyu biyu a wannan karatun biyu biyu biyu zaka ja idan ka saba da hudu hudu hudu zaka ja ba a cakudawa yawa inji ibnu jazri ba to a gurguje sai maddul alwajibul muttasil shine zamanto da harafin madda da kuma alhamza ko sukuni an zo cikin kalima guda kamar yanzu misali amba kaga amba'u ba ga alif mai sukuni kuma alhamza ta zo kuma kalima ta amba'u kalima guda ce to nan za a ja shi hudu ko kuma biyar kamar yadda yake a waɗansu aujo kenan تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك أنباء كما أنباء كوي أوشي والسماء إذا جاء كما كلمة جاء kamar ji'a duka waɗannan dole sai an ja su matsayin hudu idan mu je karanta idza jaa nasrullahi wal fath eh bai bai a ta ja'a nasrullahi sai dai idza ja'a nasrullahi wal fath sun zo a cikin kalima daya shi yasa aka kira shi maddu alwajib almuttasil anti almuttasil domin yana cikin kalima daya ina fata an fahimci ni sai maddu na gaba wanda shi ma yana da muhimmanci maddul iwad wanda in an ka samu fathataini zaka iske misali ya zo cikin wurare daban a zo fathataini za a tsaya kansu ko karshen aya ko kuma mutum zai tsaya ya huta misali alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja zaka dan suna jin shi fiye da biyu saboda dadin qira'a wanda kuma ya kamata a ce sun gyara shi misali alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا سنة مد العوض تذاك وسنة زين شدة وانا هقوما كي هالشابيو على رموم ياك ما تأجارا wani ko so yake ciki wallahi alam mun dai mun sani ba bari in dai bada misali alam naj'alil arda mihada Zan sun kai bakwai ma.
Wal jibala autada. Ya yawa. To sai madda ta ƙarshe da kamata mu kawo tun da mun kawo maddul abin da masu yawan maimaituwa ne sai maddu al'aridul sukun. Maddu al'aridul sukun wanda asalinsa ba sukuni ba ne.
Kenan bijirwa yi. Kamar misali alhamdulillahi rabbil alamin. to kaga asalin shi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir rahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in asalin sa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da dhamma to shi wannan shi ana kiransa maddu al-arid lisukun ana jan shi biyu ana jan shi hudu ana jan shi shida ya danganta daga kira'ar da zaka yi misalin da zamu bayar na karshe yan uwa su yi hakuri biyu alhamdulillahi rabbil alamin hudu alhamdulillahi rabbil alamin shidda alhamdulillahi rabbil alamin idan ka fara da biyu da biyu za ka ƙare idan ka fara da hudu duk ayoyin hudu za ka ƙare in ka fara da shidda da za ka ƙare Allah sun ce da hin daɗi ƙarewa cikin minti guda ko biyu malam a dan yi ma mutane masu son koyon tashudi wasiya to wasiya ta shine su koya don Allah kuma su je wajen wanda ya iya tajwidin an san ya iya karantawa don su gyara karatunsu na fatiha su gyara karatunsu na fatiha da kyau domin in fatiha ba ta yi ba karatun sallah na da matsala sallah in tana da matsala kiyama za a samu matsala domin ita ce farkon abin da za a yi ma bawa hisabi a kai kuma mutum ya rinka sauraron manya-manyan malamai in ma ji kasussuka irin yadda ake karanta qur'ani don ya san karatun alqur'ani ba wasa bane haka masu saurare kamar da nake cewa ba mu gyatsa ba amma haka za mu gintse a nan muka kawo ƙarshen zama na yau insha Allahu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ne za ku ji mu da sabon shiri muna fatan waɗanda suka doki nauyin wannan wuri da ku duke su Allah ya saka musu alkhairi kuma malam da ya bada lokacin shi zauwa nan Allah ya saka mu da alkhairi ya albarkaci rayuwar shi albarkaci rayuwar ƴaƴan shi albarkaci rayuwa iyaye ya yi ma iyaye gafara Allah kuma ya sanya ma ilimi albarka ni Mustapha Bashir nake cewa ku ci gaba da kasancewa tare da Radio Al'umma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi